shi ma ya samu wannan karatun ne daga wurin matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ake kira da suna Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yin azumi a wata watan ya abinci asabar lahadi litinin kwana uku a jini wata mai zuwa kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya kara dasawa talata laraba alhamis rawahu tirmidhi wannan hadisin imam tirmidhi ya rawaito mana shi ya nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wani zubin yana jera azumi in ya fara sati lahadi litinin zai ya wuta wata watan kuma idan ta zo sai ya ƙara ci gaba da ranakun da ya tsaya ba ya tsaya yanzu kenan a ranar litinin ba sai ya ci gaba kuma talata laraba alhamis kamar da yadda ka riga ka karanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yin azumi na kwana uku a cikin kowane wata to daga cikin salon da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi kenan na wayannan salo na wannan azumi guda shida a wata biyu a jere حديث نجبا هنا صار ولا كمان هكا حدثنا أبو مصعب المدني عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان رواه الترمذي وأن حديث ينا فاروا كمان هكا malam tirmidhi yake cewa malami na mai suna abu mus'ab al-madini shine ya karanta da ni wannan karatun a wani littafin zaka ga an sa abu mus'ab al-madini to wannan abu mus'ab al-madini din nan ko al-madani shine abdussalam bin haq aka ce sika ibn ibn ma'in ya ya sika tashi yana daga cikin tabakan malamai tabaka na bakwai kuma malamai da dama sun ruwaito hadisinsa kamar abu dawuda da imamun nisa'i ko ko imamun nisa'i shi kuma ya samu wannan karatun ne shi abu abul madani daga wurin malamin sa mai suna malik bin anas malik bin anas ya samu wannan karatun ne daga wurin malamin sa mai suna abu nabi abu nabi ya samu wannan karatun ne daga wurin malamin sa mai suna abu salama abu salama ya samu wannan karatun ne daga wurin matar manzon Allah صلى الله عليه وسلم لسنا نانا عائشة رضي الله تعالى عنها نانا عائشة رضي الله تعالى عنها تشي سوى من الله صلى الله عليه وسلم دي كسنشي ينا يوي تهم أدني أسن قوة وتابا كما يجي يوي تاوى أسن وتابا شعبان رواه الترمذي وانا حديثا إمام الترمذي ne ya rawaito mana shi kenan wannan hadisin yana nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yawaita yin azumi a cikin wata ta Sha'ban Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yawaita azumi a cikin wata ta Sha'ban didda wata ta Rajab kamar yadda muka karanta a baya a cikin wannan littafi na Imam Tirmidhi ya nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma yakan yi azumi a cikin sa rawahu Tirmidhi Imam Tirmidhi ya rawaito mana wannan hadisi يدي نقبا هنا فراوانا كما قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن يزيد الرزي قال سميت معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر قالت نعم قلت من أيه كان يصوم صلى الله عليه وسلم قالت كان لا يبالي من أيه صام رواه الترمذي قال أبو عيسى يزيد رشد هو يزيد هو يزيد الضبعي البصري وهو ثقة روى عنه الشعبة روى عنه الشعبة وعبد الوارث بن سعيد وحماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم وغير واحد هو غير واحد من الأئمة وهو يزيد القاسم ويقال له ويقال الكسام والرزق بلغة أهل البقرة هو الكسام أي وهو الجمال رواه الترمذي wannan hadisin yana farawa da kamar haka malam tirmidhi wanda yake gaya mana a baya cewa ya yi karatu wurin malamai da yawa wanda yawan su ya kai yawan malamai dari biyar yake cewa malami na mai suna mahmud bin gailan shi ne ya karantar da ni wannan karatun shi kuma ya samu wannan karatun ne daga wurin malamin sa mai suna abu dawud abu dawo ya samu wannan karatun ne daga wurin malaminsa mai suna shu'ba malam shu'ba ya samu wannan karatun ne daga wurin malaminsa mai suna yazid rish kala shi yazid rish ke cewa na ji mu'aza tana cewa shi ne daga cikin tabi'a tana cewa ɗaya ne daga cikin tabi'ai tana cewa qultu li aisha radiyallahu ta'ala anha na ce da na Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاث أيام من كل شهر ناكب ما كان من الله صلى الله عليه وسلم شم من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا كسن شينا ين أزم قانا ونقول وتقوى قالت سيما كان من ذن الله صلى الله عليه وسلم يسنان عن عائشة رضي الله تعالى عنها تبات أنسى لشيوا نعم من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا كسن شينا ين أزم قانا ونقول وتقوى idan yana da cikin sunnoni da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baya rabuwa da su azumi na kwana uku a cikin kowane wata sai wannan mata ne suna Mu'aza sai suke cewa kaga mu a kasar Hausa an ce Mu'azu shi mu da wazani ba ba mu saba sa suna Mu'aza ba to su kasan Larabawa akwai Mu'aza akwai Mu'azu to ita wannan mata Mu'aza sai suke tambaya cewa to a kowane wata manzon Allah yana yin azumin kwana uku matar manzon Allah ta ce eh sai wannan mata ne suna mu'aza ta ƙara tambaya ta ƙara tambaya min ayyuhi kana yasu to a cikin wani kwanaki ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin wannan azumin kana sai matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce kana la yubali min ayyuhi sama ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya damuwa daga wani rana ne azumin dan Allah kenan ka fahimta a wannan karatun baya cewa a sai rana kaza zan hada da kaza kaza da kaza a da Allah sallallahu alaihi wasallam a duk lokacin da ya ga yana da faraga sai yayi asabar da abi litinin kuma yana makaranta a hadisin baya wata rana kuma yayi litinin talata laraba ko rana yayi talata laraba alhamis duka shi ya yi da cikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake inda na san abin da zai zo kwakwalwan dan uwa mai sauraron mu shi to ya za a yi da azumin ayyamin bidi sai a ce maka shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yin azumin bai yi azumin ayyamin bidi ayya azumin ayyamin bidi shine sha uku ga wata na musulunci sha hudu ga wata na musulunci sha biyar ga wata na musulunci a wannan ranar ko a wayannan kwanakin za ka ga wata ta cika cycle ɗinta zagayenta ya cika sannan kuma ta yi haske sosai haka Allah subhanahu wataala ya saka musu alheri Abu Isa wanda bar da mun fada a cikin karatukan mu da ya gabata duk lokacin da aka ji an ce Abu Isa a cikin ilimin hadisi to ana magana ne akan Imam Tirmidhi Abu Isa radiyallahu ta'ala anhu yana cewa Yazid Rish wannan Yazid Rish din da ake magana a kansa shi ne ba Yazid Zabi mutumin nan na garin Basra wanda aka ce masika ne amsace wanda shuba ya yi karatu a wurinsa ko ya rawaita karatunsa abdulwaris bin sa'id shi ma ya yi karatu a wurinsa wanda hamad bin yazid shi ma ya yi karatu a wurinsa da kuma wasu malamai da dama wanda su ma sun yi karatu a wurinsa wanda wannan yazid din ana ne masa alqasim wasu malamai suna ce masa waifanu al-qassam me yasa ake ce masa al-qassam wannan al-qassam din a yare na mutanen basara in aka ce wa mutum alkassam ana nufin kyakkyawa mai kyawu kuma kyakkyawan ɗari rawa mutum mai dai wallahu ta'ala ala hadisi na gaba yana farawa da kaman haka yana cewa حدثنا هارون بن إسحاق الحمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وأمر تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم فلما قدم المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه صلى الله عليه وسلم فلما فرد رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه rawa musulmi wannan hadisin yana farawa da kaman haka malam tirmidhi yake cewa malami na mai suna harun bin ishaq shine ya karantar da ni alhamdani wanda ake masa lakabi da alhamdani yake cewa malami na mai suna abadatu bin sulaiman shi ya karantar da ni wannan karatun ko wannan hadisin da muke karatu yanzu a kansa abadatu bin sulaiman cikakken sunansa ko ko lakabinsa shine abu muhammad al-kullabi wanda imam ahmad yake cewa cika ne kuma sannan ya kara da kyakkyawan ɗabi'a da yake da yake da shi ya rasu a shekara ta ɗari da tamanin da takwas na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ma ya samu wannan karatun ne daga wurin malaminsa mai suna Hisham bin Urwa Hisham bin Urwa ya samu wannan karatun ne daga wurin daga wurin malaminsa wanda yake shine mahaifinsa shi kuma wannan mahaifina Hisham bin Urwa ya samu wannan karatun ne daga wurin matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wacce ita ce nana Aisha radiyallahu ta'ala anha nana Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa ranar Ashura yake cikin wannan cikin kwana goma nan na watan Muharram to wannan ranar Ashura wani rana ne wanda mutanen jahili mutanen Qurayshawa suke yin azumin sa a cikin jahiliya kenan Ashura shi ne kwana na goma na watan Muharram. To su mutanen Qurayshawa kafin zuwa musulunci sun kasance suna yin wannan azumi. Wa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya so. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance kafin hijirarsa daga garin Makka zuwa Madina. To manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yin wannan azumi na kwana goma na watan Muharram na Ashura din kenan. Sallallahu alaihi wa sallama. lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa izinin yin hijira da garin Makka zuwa Madina saboda takura wa musulmai da musulunci da mutanen Makka suka yi Allah har ya masa izini da ya yi hijira to yanzu ya dawo garin Madina da ya dawo garin Madina sai ya tadda mutanen jahili mutanen Quraisha wannan suna nan suna yin azumin da ne kamar yadda dama shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake na san hadisin da zai fito kwalwan da yanzu shine hadisin Imam Bukhari wanda Abdullahi bin Abbas ya rawaito shi yake cewa ranar Ashura rana ne wanda mutanen Madina suke azumtarsa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo garin Makka ya tattasu suna yin wannan azumi sai ya tambaye su me yasa ku ko menene dalilin da yasa kuke yin wannan azumi mutanen Qurayshawa suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko mutanen Madina suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ai muna yin wannan azumi ne domin nuna godiyanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda a wannan rana ne Allah subhanahu wa ta'ala ya tsiratar da annabi Musa daga kai mu makirci na Fir'auna wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nahnu ahqqu bi Musa min ko nahnu aula bi Musa min aw kama kala sallallahu alaihi wasallam to lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo garin Madina sai shi ma ya ci gaba da wannan azumi sai kuma ya yi umarni da mutane su yi azumin ashura din lokacin da aka wajabta azumi na watan ramadana wanda yake shine shekara ta biyu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya fada yayi tafsirin sa akan azumi wanda yake wajibi tunda wannan azumi na Ashura ba wajibi bane sai dai ne yana da lada mai tari nawa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai koma ya azumci wata na Ramadana sannan wannan Ashura din ma ya ci gaba da azumtarsa wanda ya faɗa yake cewa wanda wanda ya ga zai iya yin azumin Ashura to yayi wanda kuma ya ga ba zai iya ba to ya bari na san abin da kallon mu ko mai sauraron mu zai iya cewa to ai ana fasan an ce wata raka Ashura to manzon Allah kuma ya bar Ashura a'a ai abin da ake nufi a wannan lokacin shine yanda yayi ko da shi da to amma yanzu da ya zama to ba wajibi bane shi yanzu ga abin da yake wajibi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci da karfi akai amma na san me kallon mu da sauraron mu zai iya tunawa saboda muhimmancin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bai wa wannan azumi na Ashura har yake cewa ma in Allah subhanahu wataala ya raya ni ya kai ni shekara mai zuwa to zan hada da tara ga wata da kuma goma ga wata wanda dai mutanen mu suka sani da tasu'a da kuma ashura din wanda Allah subhanahu wataala shi dukan sa kuma sai ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai rayu ya kai shekara ta gaban ba wanda ya sa malamai suka samu sabani akai to shikenan yin azumin tasu'a din ya zama to dole ko ko mutum zai iya hadawa da goma ga wata da kuma sha ɗaya ga wata wanda malamai ne an tafiya akan cewa yin mutum zai iya yin tasu'a da ashura din wanda shi ne dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi ayyanawa sannan in mutum bai samu damar yin tasu'a da ashura bai samu yin tasu'a din ba to zai iya hadawa da ashura da kuma na goma sha ɗaya ga wata din والله تعالى أعلم وأن حديث الإمام مسلم يرويته من شيء كما يتصور على من حديثين ruwaito su kamar su imam bukari imam bukari ya ruwaito imam muslim shi ma ya ruwaito wannan hadisi hadisi na gaba yana farawa da kamar haka حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن علقمه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من الأيام شيئا قالت كان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة وأيكم يصيب ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيبه رواه الترمذي wannan hadisin yana farawa daga makana malam tirmidhi ya ce malami na ne suna muhammad bin bashar shine ya karanta da ni wannan karatun shi ma ya samu wannan karatun ne daga wurin malam musa mai suna abdurrahman bin mahdi abdurrahman bin mahdi shi ma ya samu wannan karatun ne daga wurin malaminsa mai suna sufyan malam sufyan ya samu wannan karatun ne daga wurin malaminsa mai suna manso malam manso ya samu wannan karatun ne daga wurin malaminsa mai suna malam ibrahim malam ibrahim ya samu wannan hadisin ne daga wurin malaminsa mai suna alkama alkama radiyallahu ta'ala an yake cewa na tambaya matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan Allah ya kara tabbata a gare ta wanda ce na na Aisha radiyallahu ta'ala anha take shi ke cewa shin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana kebe wasu kwanaki dan yin azumi da na Aisha radiyallahu ta'ala anha sai ta bashi ansa da cewa ai shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kana amaluhu fi madan shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance aikinsa dodar ne ma'ana aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne daurewa ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baya fara abu ya yanke shi in manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fara yin abu kamar misali a ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kowane rana zai yi istifari saba'in to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba zai yi saba'in yau gobe ya yi talatin shi ne ashirin za ta yi ce ya huta sai shi kuma zai dawo da nisa shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan ɗauki abu ne in ya ɗauke shi kuma zai ci gaba da yinsa na san hadisin da ya zo wani wannan uwana mai sauraron mu shine to ai an ce akwai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ya ku mutane ku yi ku nema Allah gafara domin ni da kaina ina yin istighfari so saba'in a wani ruwayan kuma ta ce so ɗari a kowane rana sai kaga wannan ruwayoyi ne mabambanta juna wani hadisin ya ce su saba'in wani hadisin ya ce su ɗari kenan wannan zai nuna maka karancin istighfari da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi a ranar tare da cewa ba shi da laifi kuma bai taɓa yi ba su saba'in a wani lokaci ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya tsara sai ya kai ɗari duk da wasu malamai suna cewa wannan so saba'in dinnan da kaga ana magana a kai to ba ana magana ba ne kan yawan adadi wannan saba'in dinnan ana magana ne a kan yawansa kamar da yake yanzu a cikin alkur'ani mai girma cewa in istagfir lahum aw la tastagfir lahum in tastagfir lahum 70 marratan fala yaghfir Allah lahum cewa ka nema musu gafara ko ka nema ko ka nema musu gafara in za ka nema musu gafara to saba'in ma Allah subhanahu wa ta'ala ba zai yafe ma wa'annan munafikai ba idan a wannan wurin ana magana ne akan yawa ba wai bisof adadin ba ba wai bisof adadin ba shi yasa malamai suka fita za a tafiya akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan to dai ne yake yi wanda dai wannan mas'ala ne na malamai wallahu ta'ala a'lam to shine a dai wannan hadisin na Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa kana amaluhu sallallahu alaihi wasallam fi madan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai dawwama ne akan aiki baya farawa ya yanki wanda ka riga ka karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa abdul amal ila Allah adwam mafi soyuwan aiki a wurin Allah madaukakin sarki shine aikin da aka dawwama ko da yaushe kullum da kullum ake yin sa ba tare da yankewa da na Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa wannan bawan Allah ne suna alkama cewa wa ayyukum yusikum ma kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam min cikin wane ne zai iya yin irin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake iya ai babu domin shi wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata irin halitta ce wadda ba a taɓa yin dan adam mai juyin ibada ba kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ka riga ka karanta tun da aka kawo wanka wannan shekarun manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama zai rika yin nafili har sai kafafunsa sun kubra wanda Allah subhanahu wata'ala ya riga ya yi shirin sa kan haka cewa inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'atun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar akum ayin da take magana akan wannan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kan yi ibada har kafafun sai sun kumbura to hakka madaukakin sarki ne yake cewa sai sun baha baha ما أنزلنا عليك القرآن لتشفى شيخنا أنا عائشة رضي الله تعالى عنها أنا ورد سكي جمع إلى الأرقم وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق shin waye ne zai iya jure wa irin ibadar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wanda a gaba dai za mu ga irin wani samfuri na ibadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma wasu nau'i na na da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da wani hadisin da na Aisha radiyallahu ta'ala anha ta rawaito din ya karfafan wannan magana shine cewa manzon na Aisha radiyallahu ta'ala anha dai cewa manzon Allah ya ce kana ahabbal amali ko manzon na Aisha radiyallahu ta'ala anha ke cewa kana ahabbal amali ila Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma dima alaihi da na Aisha radiyallahu ta'ala anha ke cewa mafi tsoron aiki a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine wanda aka doge aka yi tafiya dodar a kansa ba tare da gajiyawa ba sai dai inda wata lalura ta addini wanda lalura wanda addinin musulunci ya yi da shi ya fito da rawa wa turmidi kuma musulmi ya rawaito mana wannan hadisi hadisi na gaba yana farawa daga mahada malam turmidi yake cewa haddathna harun bin ishaq قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة فقال من هذه؟ قلت فلانة فلانة لا تنام الليلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون فوالله لا يمل فوالله لا يمل الله حتى تمل وكان أحب وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتم عليه صائمه رواه الترمذي wannan hadisin yana farawa da kamar haka imamu tirmidhi ke cewa malami na mai suna harun bin ishaq shine ya karanta da ni wannan karatun shi kuma ya samu wannan karatun ne daga wurin malamin sa mai suna abadatu malam abadatu ya samu wannan karatun ne daga wurin malamin sa mai suna isham bin urwa isham bin urwa ya samu wannan karatun ne daga wurin mahaifinsa wanda yake nuna mana mahimmancin yin karatu wurin iyaye Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon yara wannan mahaifin nasa shi kuma ya samu wannan karatun ne daga wurin matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ake kira da suna na Aisha radiyallahu ta'ala anha na Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo inda muke ko ya shigo inda nake wa in cikin rasu a tare da ni akwai wata mata wanda ita wannan matan ana ce mata haudawu wannan haudawun ɗaya ne daga cikin mutane na nana Khadija radiyallahu ta'ala anha faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake da matarsa nana Aisha man hadi wace ce wannan kuma matan da nake ganin ta ta ciki ko auren ki kun nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ta take cewa fulanatu ai wance ce la tanamu layla ai ba ma ta yin bacci ka gani ko wannan matar mai suna Haulau to ba ma ta yin bacci da daddare faɗa Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ka akwai ba yake ka ga yadda mata take jajircewa Allah mun tuba Allah ta yabe mana kuma Allah ta tsaye mu faɗa Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce alaikum min al-a'mali ma tusun ku lazumci kamar da Hausa da zaka ce ku lazumci ayyukan da za ku iya yin su fa wallahi la yamurru Allah hatta tamuru na rantse da girman Allah shi fa Allah subhanahu wa ta'ala da kuke ganin sa baya kusawa sai dai kin kun kusa me wannan jumlar take nufi da Hausa abin da jumlar take nufi shi Allah subhanahu wa ta'ala ba zai taba gajiya da sauraron ka ba Allah subhanahu wa ta'ala ba zai taba gajiya ya baka lada ba sai dai kai in ka gaji ka tashi to lokacin da kai da gaji ka tashi daga aikin ka na lada shi ke nan zama subhanahu wa ta'ala ya samu da yabi ne na rubuta mana Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana shi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa fawar wani la yadhunnu Allah hatta tamallu Allah subhanahu wa ta'ala baya kotawa har sai ku kun kun kota har sai ku kota wa kana ahabba zalika sannan mafi soyuwan aiki a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine allazi yujima alaihi sahibahu shine wanda ma'abocinsa zai dawwama a kansa wannan manzon sallallahu alaihi wasallam ya ci soyuwa a wurinsa imamu tirmidhi ya rawaito mana wannan hadisi hadisi na gaba wanda ana nuna mana lokaci ya riga ya fara tsaron daga shi kuma zamu sama wani wuri zai mai birki shine hadisin yana farawa daga man haka حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأم سلمة وأم سلمة أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالتا أي سوسو بنك قالتا ما تيم عليه وإن سلم رواه الترمذي وانا حديث ينا فارا وانا كمان حقا مال الترمذي يتي شوى مال بنام يسونا أبو هشام دا محمد بن يزيد الرفاعي سوني سكرن تدري وانا كراتي kuma sun samu wannan karatun ne daga wurin ibn fubayl shi kuma ibn fubayl ya samu wannan karatun daga wurin malamin sa mai suna amash amash ya samu wannan karatun daga wurin malamin sa mai suna abu salih abu salih yake cewa ni na tambaye matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko kuma tayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su su biyu wanda yake su ne na na Aisha radiyallahu ta'ala anha da kuma ummu Salama cewa wani aiki ne mafi soyuwa a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su su biyun nan gabaki ɗayan su sai suka ce da ni ma ji ma alaihi wa in kalla aikin da aka dawwama a kansa ko da ko ko mi karantar sa ko mi kankantar sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san haka ma'ana mutum ya samu wani aiki na nafila wanda kullum zai rika jajircewa a kansa kamar misali ka rika cewa kullum za ka rika yin istighfari so ɗari ko kuma ce kai kullum ka kwanta bacci za ka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salati guda goma ka ga wannan salati guda goma ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ai ba yawa bane kana kwanci kafin bacci ya dauke ka za ka yi yin wannan salati na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama guda goma da kuma kowane irin siga in ma sigar Ibrahimiyya ne za ka yi za ka yi yau guda goma kafin bacci ya dauke ka in ma ba sigar shi bane wanda za ta ce za ka yi kafin ne bacci ya dauke ka za ka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zaki guda goma to mutum ya dauka wannan a matsayin nafilarsa to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kullum ka rika yin wannan salatin guda goma kullum babu yankewa to shi ne mafi soyuwa a wurin na inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda iyalansa suka ci suka kara jaddada mana wannan wannan kuma yana daga cikin dalilin da yasa manyan malaman sufaye suka yi da aurat ɗinsu wanda suke da dawar da a ce za ka yi tsibari ɗari salatin annabi dari la ilaha illallah dari kullum babu yankewa sama da mene irin wannan hadisai da suka karanta kuma ke kokarin tabbakawa saboda koyi da aiki koyi da kuma aiki da karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwana masu kallon mu da kuma sauraron mu lokacin da aka ɗiba ma wannan shirin ya riga ya kawo dama min talatin aka ce za a riga yi abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bada lada wanda muka faɗa duka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yace mana shehunan mu da malaman mu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sake namu da alheri ya ƙara musu lafiya ya ƙara musu jagoranci ku da kuka yi jimuran kallon mu da sauraron mu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mu albarka wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh